أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقطاب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام النيس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ci gaba da jawabi akan sha'anin waliyai waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya rarraba su sahu sahu jama'a jama'a tabaka tabaka akwai masu adadi akwai marasa adadi daga cikin masu adadin nan akwai waɗanda su bakwai ne a duniya baki ɗaya, a kowane zamani ba su ƙaruwa ba su raguwa, da zaran ɗaya ya yi wa fati sai Allah tabaraka ta'ala ya cike gurbinsa da wani ɗaya daga cikin al'umman musulmi, su waɗannan mazaje guda bakwai waliyan Allah ana kiransu rijalu tati zillil arshi sunansu kenan. Su waɗannan su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi daga Abi Hurairah Allah ya ƙara mar yadda waɗannan mutane guda bakwai ɗan uwa musulmi ku kasa kunnuwanku da kyau wataƙila ka ji kai ma kana ciki sai ka ga a shida da kake fushin an ce wani wali ne kana zagi ko kana surutu ashe kai ma shi ne to ga sunan su bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi يوم لا ذل إلا ذله الإمام العادل والشاب نشا في دعاة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع waɗannan su ne su bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai waɗansu mutane guda bakwai waliyan Allah ne waɗannan domin kuwa ranar alkiyama ranar da rana za ta tashi tana gasa kwakwalwa kwakwalwa na tafasa mutane suna iyo a cikin tsirara zafin gumi yana dafa su, to su waɗannan mutane su bakwai suna ƙarƙashin inuwar Ubangiji, wato inuwar al'arshin Ubangiji ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi. Kamar an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi aka ce suwaye waɗannan mutane, buɗar bakinsa sai ce na farko shine shugaba adali, duk mutumin da Allah ya bashi sarauta. ko ya ba shi shugabanci ko da kansila ko ciyaman ko ya zama gwamno ko ya zama shugaban ƙasa amma ya zama mai tausayin al'ummar da ke ƙasansa to ranar alkiyama rana ba za ta tafasa ƙwaƙwalwarsa ba guminsa ba zai dafa naman jikinsa ba yana ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah yana cin naman ‘yan shila yana shan ruwan sanyi. Saboda haka duk wanda Allah ya ba shugabanci yi kokari adalci shi ma yana cikin waliyan Allah domin ba wanda zai yin adalci sai waliyan Allah na biyu shine saurayin da ya taso ya rayu a cikin ibadar Allah tabaraka wa ta'ala shi ma wannan waliyin Allah ne duk saurayin da kaga gaba ɗaya rayuwarsa addini kawai kullum aikinsa ibada kullum aikinsa bauta ga Allah kuma ga shi saurayi ya taso a haka to wannan shi ma waliyin Allah ne ranar alkiyama yana ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah na uku shine mutumin da zuciyarsa ta rataye da masallaci shi kullum kunnensa ya buɗe shi yana sauraro washin an kira sallah kuwa idan bai ji ba zai ringa tambayin iyalinsa ko yana tambayan makwabta da Allah ba ku ji an kira sallah ba da Allah lokaci bai yi ba ko ba a kira sallah ba shi kullum zuciyarsa tana masallaci to wannan shi ma waliyin Allah ne ranan alkiyama zai zauna karkashin inuwan al'arshin Allah sannan na hudu sune mutane guda biyu da suka so juna saboda Allah ba dan wani abu na duniya ba ba duniya bace ta hada su ba wani abin duniya bane ya hada su a'a sun hadu ne cikin Allah sun hadu bisa Allah sun rabu bisa Allah in suka haɗu Allah in suka rabu Allah waɗannan mutane guda biyu su ma waliyai ne ranar alkiyama za su zauna ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah tabaraka ta'ala sai na biyar shine mutumin da mace kyakkyawa mabociyar kyau da kwarjini da cika irin na mata ta neme shi da lalata ya ce mata ni ina jin tsoron Allah to wannan shi ma waliyin Allah ne ranar alkiyama zai shiga cikin ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah tabaraka ta'ala ranar da babu wata inuwa su yi tashi na shida shine mutumin da saboda tsabar yawan sadaka yana yin sadaka da dama hagunsa ma bata san me yake bayarwa ba ballanta na wani mahaluki yana yi bayarwa yana bayarwa ba darriya ba kai ba wai wani dan adam irinsa ba hannunsa na hagu ma bai isa ce ga abin da damansa take bayarwa ba wannan shi ma waliyin Allah ne ranar alkiyama zai kasance karkashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai tashi na bakwai shine mutumin da yana zaune kawai ya tuna Allah haka kurum shi kadai babu kowa sai idan sai cika da hawaye har sai da ya zubo akan kumatinsa wanda duk ya taɓa yin kuka ba dan ɗansa ya mutu ba ba dan uwarsa ta mutu ba ba dan matarsa ta mutu ba ba dan ubansa ya mutu ba ba dan wani abokinsa ya mutu ba ba dan yayi asarar dukiyarsa ba ba dan wani masifa ya same shi ba a kawai ya tuna Allah ne saboda soyayyar Allah da ganin girman Allah har hawaye ya zuba a cikin idanuwansa to wannan shi ma wali ne ranar alkiyama zai zauna karkashin inuwan al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai tashi to daga cikin waliyai waɗanda aka karanto waɗanda su ba su da adadi wato akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci sahabbansu da hadimansu ne kawai za su amfana da su wanda ba almajirinsu ba ba hadiminsu ba ba zai taɓa amfana da su ba wa minhumu man khassa qudran aw walad bi nafsihi aw jinsahu aw walad akwai wanda Allah ya keɓanci garin da yake ciki ne akwai wanda kuma Allah ya keɓanci ƙasarsa baki ɗaya akwai wanda misali idan ɗan tudun wada ne to tudun wada sai kawai za ta amfana da shi akwai wanda idan ɗan kawo ne to kawo ne kawai za ta amfana da shi akwai wanda rigasa ce kawai za ta amfana da shi akwai wanda shi kuma garinsa ne zai amfana da shi misali in Kano yake to Kano gaba ɗaya za ta amfana da shi in Katsina yake Katsina gaba ɗaya za ta amfana da shi idan Sokoto yake Sokoto gaba ɗaya za ta amfana da shi idan Lagos yake Lagos gaba ɗaya za ta amfana da shi hakanan idan yana Zaria ne to gaba ɗaya yankin Kaduna duka da zariyar duka za su amfana da shi amma ba Najeriya ba akwai wanda shi kuma ƙasarsa gaba ɗaya ce kamar Najeriya ko Ghana ko Senegal ko Togo ko Kamaru ko Gambia za su amfana da shi to akwai wanda shi kuma Allah yake keɓanta sa duk duniya sai ta amfana da shi gaba ɗayanta to akwai wanda shi kuma ba garinsa bane za su amfana da shi ba anguwansa ba a'a shi ‘yan uwansa danginsa ne kawai za su amfana da shi, akwai wanda shi kuma ‘ya'yansa waɗanda ya haifa su kaɗai za su amfana da shi, har matarsa ba za ta amfana ba, akwai wanda shi kuma amfaninsa ya tsaya ne ga kansa shi kaɗai, shi kaɗai ne zai amfana da kansa, matarsa, ‘ya'yansa, danginsa, maƙwabtansa, makusantansa babu wanda zai amfana da shi, shi ne shi mijin yawan ke faɗi, wa minhumu man naf'uhu maqsuru bi nafsihi wa minhumul mashhuru akwai wanda shi kadai zai amfana da kansa akwai wanda ya shahara duk inda sunansa ya tafi an amfana duk inda sunansa ya kai shi amfani ya sauka a wurin qad ammatuhul barari wal qura ka khatmihim wal jiyali fi kubara wanda sunansa ya tashi sama kamar tsuntsu ya yawo ya sauka a daji ya sauka a birni ya sauka a ƙauye ya sauka a teku ya sauka a duwatsu ya sauka a kan sahara kamar cikamakin waliyai maulana abul abbas tijani zil qurbi wat tadani فكان الله من فيض مدده بعظم الأواني والجيل قدس الله سره في كبرى وانت سنة من يمن ين قدبان حدثة ومنهم المغمور والمسرور وهو بقرب ربه مسرور أتكن وليي أكو واندا الله تعالى يا قوي شد ذات جكنسا sannan ya zo ya ɓoye shi da wani bargo ya lullube shi ba wanda zai san shi ko in gidansu ba su isa su san shi ba amma kuma shi baya bakin ciki da boye shi da Allah yayi yana farin ciki saboda ya samu kusancin ubangiji ya samu kusancin ubangiji wa minhum man sakinun bainal wara bi zahirin wa batinin minhu sara sirru ilahi bihi fakkata ma ma mayyazuhu bainahum min al ama a cikin waliyai akwai wanda shi kuma yana zaune a tsakanin talikai zahiri da badini yana gudana yana sarayani a cikinsa sirrin Ubangijinsa ya ɓoye bai tona ba, ba wanda ya san menene tsakaninsa da Allah, tabaraka wa ta'ala, ya ɓoye abin da yake tsakaninsa da Allah bai bayyana shi ga halitta ba, bai bayyana shi ga ‘yan uwansa ba, saboda su suna cikin makanta, ba abin da suka sa a gaba, sai san duniya, sai san kuɗi, sai san mata, sai san tara abin duniya, shi kuma abin da yake hannunsa mai tsada ne, da ya gansu a cikin makanta, sai ya shiru ya rabu da su in suna maganan abinci sai ya taya su ya ce musamman ma in an sa man shanu sai a kyantsashe da dariya in suka yi maganan mota isa ai musamman ji shi ya ɓoye abin da yake tsakaninsa da Allah ya bayyana musu da abin da yake tare da su sannan a cikin waliyai akwai ɗan kasuwa a cikin waliyai akwai ma'aikacin gwamnati a cikin waliyai akwai lauya a cikin waliyai akwai custom a cikin waliyai akwai immigration a cikin waliyai akwai police a cikin waliyai akwai soja a cikin waliyai akwai mawadaci a cikin waliyai akwai talaka a cikin waliyai akwai malami mai ilimi sosai a cikin waliyai akwai wanda banda karatun sallah babu abin da iya kuma waliyi ne kan tagarya saboda ita wilaya ba tarin ilimi bane ba tarin kuɗi bane ba kuma jahilci bane ba kuma talauci bane a imani da takawa za ka gane wannan da cewa a daina yi wa Allah hukunci cewa sai wani da wani za su zama waliyai wani da wani ba su zama waliyai ba a bar Allah ya yi abin da ya ga dama innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha za ka yi mamaki a ce maka akwai wali a ofis ga su ga tai ya zo kuma ya zauna akan kujerar gwamnati amma waliyin Allah ne saboda mumini ne taqiyi ne za ka yi kuma samun zindiki mutumin banza kuma limamin angonku ne saboda Allah yana yin abin da ya ga dama ne ba abin da mutane suke so ba wanda kake zaton wali ne sai zama ba wali ba wanda baka zaci wali ba ne sai zama wali saboda haka akwai wanda yake da'iman zaka ringa ganin shi yana zuwa kasuwa amma kasuwancin sa daukan nauyin halitta ne wa man bi suqihim lahu taraddudu bi hamli asqalihim yusaddadu za ka gaishe kullum yana kai kawo kasuwa kasuwa kasuwa amma hidimar jama'a kawai da abin da yake samu yana daukan nauyin halitta da dama kuma ba zai taba ba wani labari ba sai in an rasu ranar alkiyama ana karanta takardarsa sai ka dora hannunka a ka saboda tsananin mamakin irin al'ummar da ya ɗauki nauyin amma a duniya kuma ana ta bada labari wasu ana faɗi a wasu ba da bakin suke faɗi mun ɗauki nauyin mutum kaza su yi karatu mun ɗauki nauyin mutum kaza wani kuma yana gefe ya ɗauki nauyin ba adadi amma ko matarsa bata sani ba wa man bihi fil umara takhaludu fi hamdi kallihim fala yugalidu a cikin waliyai akwai wanda yana mu'amala da sarakuna akwai wanda yana mu'amala da shugabannin ƙasa akwai wanda yana mu'amala da masu kuɗi akwai wanda kuma shi ba mudahana yake ba ba mudahana yake ba yana hurɗa da sarakuna yana hurɗa da shugabannin ƙasa amma kuma yana ɗaukan nauyin lamarin shugabancinsu ne baya ha'inta yana gaya musu gaskiya to daga kar wani yaji wannan ce to ka jima ai akwai waliyai da suke mu'amala da gwamnati da shugabannin ƙasa saboda ka dan ni ba a'a ka duba kai ya kake mu'amalar da su kuɗin jama'a kake karɓa kake shigarwa account ɗinka kake cin abinci da shi ko ko gaskiya kake gaya musu koko kana shiryar da su ne kana ba su shawarwari su taimaki talakawa su daina zalunci su taimaki bayin Allah kuma in an baka kana isar da shi inda ya kamata ka isar koko aljihunka kake shigarwa sannan a cikin waliyan Allah akwai almajirai zaka gan su bakin hanya sun taru karkare na su a cikinsu akwai wali wa man yura bi qari'i tariqi yamuddu aydihi ila al-fariqi li fawzihim ala yadayhi qa'ada bi izni rabbih wa amrihi bada a cikin wali akwai wanda za ka shi a gefen hanya yana miƙa hannu zuwa jama'a yana allazi wahidin a bani dan girman Allah a bani dan soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to karkare na in ba ka da shi ka wuce kawai amma karka yi zagi karka faɗi wani abu domin idan ka bashi watakila akwai wasu zunubai da kai albarkacin bashi za a yafi watakila ba ka fidda zakka albarkacin bashi da kai Allah zai cire asarar da za ta afka wa dukiyarka watakila kana yin wasu abubuwa wanda bai dace ba watakila wannan hannu da ya miƙo kana miƙa yana shiga tafinsa kakakka ta yanke saƙa sannan akwai waɗansu waliyai su kuma yadda ka san wawaye haka suke akwai waliyin da za ga yana zuba a bakin su akwai waliyin da za ga kansa ya karkace akwai waliyin da za ga yana tafiya na dingishi akwai waliyin da za ka ganshi a duke da doro a bayansa wa man yura fi suratul abalihi wa lam yazal muraduhu bi balihi wa minhum munqati'ul barari aw shahiqin jazairil bihari wa minhum alhamil asqal alwara ما أنه بالكسب قد تفتر ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا جامد فاجتو saboda haka a cikin waje akwai wanda za a ganshi kamar dolo wani za a ganshi kamar wawa wani za a ganshi kamar shashasha wani kamar sakare ka san wauta kala kala ne akwai wanda wautar shi dolantaka ce akwai wani wautar shi kuma shashanci ne akwai wani kuma shi kuma sakarci ne akwai wanda wautar shi za ka iske ba wani abin ce ba miyau ne za ka yana zuba a bakin shi akwai wanda zaka kansa ne a karkace akwai wanda zaka ga kamar in ina yake a kaji ko walam yazal muraduhu bi balihi amma amma manufarsa bukatarsa shine Allah bai gushe ba yana nan cikin zuciyar shi amma gashi a haka kana ganin shi wawa a cikin wali akwai wanda shi ya rabu da jama'a ya bar gari ya koma can gefen teku wani ya shiga duwatsu wani ya shiga sahara wani yana cikin daji yana bautawa Allah tabaraka ta'ala a cikin waliyai akwai wanda shi kuma bai da aiki sai dako wani kuma sai noma wani bai da aiki sai garuwa wani yankan kumba amma duk saboda daukan nauyin halitta taimakon almajirai taimakon marayu taimakon gwagware da sauran bayin Allah sannan a cikin waliyai akwai wanda baya faduwa akwai wanda sirrinsa baya faduwa sirrinsa yana da zurfi kwarai da gaske kunne ba zai iya ji ba idan kunne ya ji kwakwalwa ba za ta iya riƙewa ba idan kwakwalwa ta riƙe zuciya ba za ta iya karɓa ba idan zuciya ta karɓa imani ba zai yarda ba wa minhumu wa minhumu wa minhumu wa sirru hadha gamidun fayukutamu shine kudubul makatumi ke maulana abul abbas tijani radiyallahu anhu fal ta'atakil fil kulli kai tantafi'a la tantakil la tunkiran fatuqda'a abin da ya kamata dan uwa musulmi duk abin da ka ji din nan to ka kudurce iko ne na Allah zai iya yi kowanne daga cikin waɗannan bayan Allah ka yarda da shi domin ka samu amfanin sa kar ka zaje shi kar ka inkarin sa kar ka yi musun sa dan kar Allah haramta maka amfanin da yake wurin sa
la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ومنهم من خف قدر الأوبلد بنفسه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفسه مقصور بنفسه ومنهم المشهور قد أمسيته البلاء والقرى كختمهم والجيل في كبرى ومنهم المغمور والمفتور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم من ساكن بين الورى بظاهر وبادل هسرى سر إلهه به فاقتسما ما ميزوه بينهم من الأنا ومن بسوقهم له التردد بحمل أثقالهم يصدد ومن به في الأمراء تخالط بحمل كلهم فلا يغالط ومن يرى بقارئه الطريق يمد أيديه إلى الفريق بفوزهم على يديه كعادة بفوزهم على يديه كعادة بإذن ربه وأمره بدا ومن يرى في سورة العذاب ومن يرى في سورة الأباله ولم يزل مراده بباله ومنهم مقائئ لذراري أو شاهق جزائر لذهاري ومنهم الهامل أثقل الورى مع أنه بالكذب قد تفكرا ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا غامد فيقتل ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا غامد فيقتل ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا غامد فيقسم هل تعتقد في الكل كي تنتفئا لا تنتقد لا تنكرا فتقتأ لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله ينوى waɗannan waliyai ba su kenan ba akwai waɗansu waliyai su kuma daga cikin waɗanda ba su da adadi su kuma a kowane zamani ba su da adadi suna iya karuwa suna iya raguwa za ka iya samun zamanin da za a samu kamar ɗari wani zamanin kuma a samu dubu wani zamanin a samu ashirin haka su suna karuwa suna iya raguwa ana kiransu al'umana'u al'umana'u ya zo a hadisi inna lillahi fil ardi umana'a su ba su da adadi ayatu a qur'ani ita ce summa anzala alaikum min ba'dil ganni amanatan
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم
صدق الله العظيم daga cikin waliyai marasa adadi wanda suna ƙaruwa suna raguwa a kowane zamani akwai alfuqara'u wasu waliyai ne sunan su kenan alfuqara'u ayatu alqur'ani ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم صدق الله العظيم a wata rana Abu Yazid al-Bustami Allah ya kara mar yadda yana daga cikin manya-manyan waliyai to a cikin matadinsa sai yake tambayan ubangiji yake cewa ya rabbi bima za ataqarrabu ilaik ya ubangiji wai da me zan samu kusanci ne zuwa gare ka sai Allah tabaraka taala sai da hatifi yana gaya masa bima laysa li in kana so ka kusance ni ka zo min da abin daban da shi ni ubangiji duk wanda yake so ya kusance ni kar ya taho min da abin da nake da shi ya taho mini da abin daban da shi sai Abu Yazid ya ce wa man ladhi laysa laka wa anta khaliqu kulli shay menene ko ba naka ba ya ubangiji bayan kai ne mahalikin komai sai Allah tabaraka taala ya ce az-zillatu wal istiqar kaskanci da talauci duk me so na wanda yake so kusance ne to mun da su to yanzu zan mai masauki duk wanda ya zo mun a matsayin sa na kaskantacce wulakantacce wanda bai da komai to akwai masauki a wurina yanzu zan buwayar da shi in wadata shi in daga shi akan kowa amma wanda ya zo mun a matsayin shi na buwayayye mai kuɗi, modaci, malami, mai ilimi, madaukaci, a sifofi na ya zo min da su zan kaskanta shi kenan. Saboda haka duk me so ya zo kusa da ni ya zo min da abin daban da shi shine kaskanci da talauci. Daga cikin waliyai waɗanda ba su da adadi a kowane zamani ka iya samun su da yawa wani zamanin ka same su kaɗan su ne alƙurra'u gardawa. Ka ji gardawa ma waliyai bayin Allah makaranta alƙur'ani. su ake kira ahalul lahi kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ahalul qur'ani hum ahalul lahi wa khassatuhu ma'abuta alqur'ani sune mutanen Allah ke bantattuni ubangiji ana kiransu almustafauna ana kiransu almahfufuna bi rahmatillah ana kiransu almuazzimuna kalam Allah ana kiran gardawa almulbasuna nur Allah saboda ka tun makarantin alqur'ani yana da daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi yana ce alqur'anu abdalu min kulli shay'in alqur'ani yafi kowane abu kaman waqara alqur'ana faqad waqara Allah duk wanda ya girmama alqur'ani hakika ya girmama Allah wa man istakhaffa bil qur'ani faqad istakhaffa bi haqqi Allah duk wanda ya wulakanta alqur'ani hakika ya wulakantar da alfarma ko haƙƙin ubangiji hamalatul qur'ani humul mahfuzuna bi rahmatillah mahaddata alqur'ani su ne ababen lullubewa da rahmar Allah, al'mu'azzimu na kalam Allah, su ne masu girmama zancen Allah, al'mulbasu na nur Allah, su ne ababen tufatarwa da hasken Allah, kaman walahum faƙar walallah, duk wanda ya so makaranta alƙur'ani hakika ya jibinci Allah ya so shi, wa man adahum wanda ya gaba da su, faƙar ta kaffa bi haƙƙin Allah azza wa jal, hakika ya wulaƙantar da haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka. Saboda haka ‘yan uwa, mu girmama makaranta alkur'ani musamman wanda su haddace alkur'ani musamman kuma masu yin aiki da shi ba kawai garbi haka kawai shi kenan ka maida alkur'ani kayan tsubbu ko ka maida alkur'ani kayan wasa ba a wanda yake karanta alkur'ani kuma yake yin aiki da shi bayan ya haddace shi to lallai mu girmama su an karɓo daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda cewa annabin rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce ألا ولا تنقصوا هملة القرآن حقوقهم فإنهم من الله بمكان كاد هملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنه لا يوحى إليهم Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji ku sani ku faɗaka kar ku yadda ku tauyewa hafizan alqur'ani haƙoƙin domin cewa su a wurin Allah suna da matsayi kaɗan ya rage hafizan alqur'ani su zama annabawa sai dai kawai ba a musu wahayi ne to kaga wannan haɗari ne taɓa lamarin masu karatun alkur'ani ɗin nan Allah ya kiyaye mu Allah ya zaunar da mu lafiya ayar su a qur'ani ita ce summa awrasnal kitaba allazi nasafaina min ibadina بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم sadaka Allahul azim daga cikin waliyai akwai waɗansu su kuma abokai ne ana kiransu al-akhillau al-akhillaul muttaqina su ba su da adadi a kowane zamani suna nan da yawa burjik kawai ƴan uwa ne amma ƴan uwan akan tsoron Allah suka haɗu al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina ayatu al-qur'ani ita ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah tabaraka wa ta'ala ya tambayi annabi Ibrahim alaihi salam yace masa atadri lima ittakhasuka khalilan Ibrahim ko ka san menene dalilin da yasa na rike ka badadi sai yace la ya rabbi ban sani ba ya ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa lizillati maqamika bayna yadayya fi salati abin da yasa na rike ka badadi saboda ƙasƙancin da kake nuna min lokacin da ka tsaya gabana kana sallah shine dalili saboda ka su ma waɗannan ƴan uwa na Allah suna bayyanarwa Allah ƙasƙancin su a wurin ibadar Allah sannan bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su kuma ba su da adadi su ma ana kiransu a sumara'u a kowane zamani suna nan birjik maza akwai mata su suna daga cikin wani yanki na malaman hadisi waɗannan asumara ɗin nan wani ɓangare ne na waliyai a cikin malaman hadisi ba su da adadi suna iya raguwa a kowane zamani suna iya ƙaruwa akwai maza akwai mata sannan a cikin waliyai waɗanda ba su da adadi akwai waɗanda ake kiransu a shuhada'u su ake kira ahlul huduri ma Allah ala bisadil ilmi bihi da'iman suna cikin huduri tare da Allah tabaraka ta'ala akan shimfiɗar ilimin sanin Allah ɗin ayatu a Qur'ani ita ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bismillahir rahmanir rahim shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم sannan kuma a cikin waliyai waɗanda ba su da adadi suna nan da yawa akwai maza akwai mata akwai malamai ana kiransu al'ulama'u wato al'amilu na bi ulumihim su ba su da adadi wani daga cikin bayan Allah yana cewa إن لم يكن العلماء الآملون أولياء لله فليس لله من ولي إن دي هر ما لمي ما سأيتي دي إلمين سبس زم وليا الله تعالى با واشي الله بيد ولي آية القرآن إتتي إنما يخشى الله من عباده العلماء بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم صدق الله العظيم waɗannan waliyai waɗanda ake kiran su al'ulama'u ba maza bane kawai akwai maza akwai mata akwai manya akwai yara a cikin su sannan akwai wata aya Qur'ani ita ma ayatu ce ubangiji yana faɗi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وباين waɗannan kuma ƴan uwa musulmi akwai waɗansu waliyan su kuma daban su ma akwai maza akwai mata a cikinsu kuma ba su da adadi kuma a kowane zamani suna nan ana kiransu alkorama'u alkorama'u ayatu alqur'ani ita ce wa idza marru bil lagawi marru kirama بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم صدق الله العظيم sannan ƴan uwa daga cikin waliyai waɗanda ba su da adadi akwai waɗansu waliyai ana kiransu mawadata saboda tsananin kamun kai ana kiransu al'aganiya'u waliyai ne ba su da adadi kuma akwai maza akwai mata ayatu a qur'ani ita ce yahsibuhumul jahilu aganiya min at-ta'affuf بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم waɗannan waliyai su ne waɗanda hausa suke cewa ma'abota wadatar zuci su ne ma'abota wadatar zuciya ba sa roƙon kowa sannan bayan waɗannan kuma akwai waɗansu wali ana kiransu malamaciyawa su ma ba su da adadi akwai maza akwai mata su suna ata komai yadda yake ne ba su canza wani abu wuri su ɗauki wannan su mai da shi can ko su ɗauko wani a'a duk abin da Allah ya aje shi a inda Allah ya aje shi a nan suke barin shi sannan bayan su akwai waɗanda ake kiransu zuhadu masu gudun duniya akwai maza a cikinsu akwai mata su ma ba su da adadi a kowane zamani akwai su su ne waɗanda suka bar duniya tun tana ƙaunarsu wanda duniya ta bar shi yana ƙaunarta ba zai zama mai zuhudu ba wanda ya so duniya ya so duniya ya tara ta ta watsi ya kamo ta ƙi kamuwa ya koma gefe ta ai ka san mu yanzu zuhudu muke a ƙarya ƙarya yake yi a wanda yake da hali yana tsakiyar ganiyar ikon mallakar duniya ya juya mata baya wannan shi ake kira zahidi sannan akwai waɗanda ake kiransu al'ubadu su ma waliyai ne su ma ba su da adadi akwai maza akwai mata a kowane zamani kuma akwai su ayatu a ƙur'ani ita ce wa kanu lana abidina بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم waɗannan waliyai al'ubbadu waɗanda Allah ya ce wa kanu lana abidina manya ne ƙwarai da gaske a cikinsu akwai wani bawan Allah ana kiransa Abu Muslim al-Khawlani Allah ya kara mar yadda yana daga cikin manya-manyan ubadu shine wanda in ya miƙe farkon dare sai alfijir ya keto wata rana sai gajiyawa ta same shi ya tsayi ya tsayi ya tsayi har ya gaji ya kasa tashi sai ɗauko sandarsa da take lungun ɗaki yana dukan ƙafarsa da sandar yana dukan ƙafarsa da sandar yana cewa antuma ahqqu bidarbi min dabbati ku kababuwan nan guda biyu ku kuka fi dacewa da duka ba dabbar da nake hawa ba ayzunnu ashabu muhammadin an yafuzu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunana wallahi lanuzahimannahum alayhi hatta ya'lamu annahum khallafu ba'dahum rijala yace wa kababuwansa wallahi ku kuka fi dacewa inda ke ku ba dabbar hawata ba yanzu sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sa zaki cewa su kadai ne suka rabauta da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda mu yace wallahi na rantsi da Allah zan yi rigirge da su har sai sun tabbatar cewa sun bar mazaje a bayan zan yi muzahama da su har sai sun san sun bar mazaje a bayan to waɗannan su ake kira ubbadu bayan su kuma akwai waɗansu waliyai su ma wato waɗannan duk da muke ambatowa a baya din nan na bayin Allah waliyai tun daga kansu الأمناء القراء أرزوا الأخلاء الشهداء العلماء الأغنياء أرزوا سوزو هادو da ubadu duka ana iya samun ‘yan ɗariƙa a ciki, a samu ‘yan izala a ciki, a samu ‘yan shi'a a ciki, amma duk na faɗi sharaɗi ya zama na bawa yana kula da haƙƙin Allah da dokokinsa, sannan kuma ya zama yana ganin kimar annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan bai wulaƙanta alfarmar yaren gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma baya zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kula da addini daidai to Allah tabaraka taala yana da iko ya saka shi a ciki to bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su kuma ana kiransu as-sufiyya akwai maza a cikin su akwai mata sannan ba su da adadi suna raguwa suna iya ƙaruwa ko da yanzu dai kam na san sun ragu da yawa har an tambaye wani sufi suwa ne ya sufaye mai tambayar yana so ya gansu sai ya ce masa innal ladhi sa'alta anhu mata wa sara ba'du azumar rufata abin nan da kake tambaya ya mutu ya riga ya zama kashi yayi fari ya riddige a cikin kabari wato ma'ana ka ga sufi da idanka a yau to ka haɗu da aiki sufayen na gaskiya an mai da su lungun ɗaki an tokare su da bango mayaudara yan 419 sun fito su ne sufaye din su sufaye su ne ma'abota makarimul akhlaqi su da kansu suna cewa faman zada alayka fil khulqi zada alayka fit tasawuf duk wanda ya karu a kanka a cikin dabi'u to ya karu a kanka a cikin sufanci misali kai malami ne wancan ma malami ne amma ya fi ka gaskiya to ya fi ka sufanci misali kai mai kuɗi ne wannan ma mai kuɗi ne amma kuma ya fi ka tausayi to ya fi ka a cikin sufanci misali kai sarki ne wannan ma sarki ne to amma shi wancan ya fi ka adalci to ya karu a kanka a cikin sufanci saboda ka gwargwadon ɗabi'u gwargwadon karuwan sufanci rukunnan walittakar sufanci hudu ne alju'u wa sahru wa sumtu wal i'tizalu yunwa hirar dare shine qiyamul layli kawaici karancin magana da kuma karancin takuduwa da mutane yawan kauracewa jama'a amma yanzu abin ya canza ba haka bane yanzu ya zama ashba'u wan nawmu was sardu wal julusu ala turqat shine sufanci yanzu da sufanci yunwa ne da tsayuwar dare da kawaici da kauracewa jama'a yanzu kuma sufancin zamanin nan koshi ne koshi sai mana da bacci da surutai da zama bakin hanyoyi da sufanci falalan Allah ne tabaraka wa ta'ala innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha amma yanzu kayan gado ne yanzu sufanci kayan gado ne da sufanci yunwa ne yanzu ko tsaba koshi ne da sufanci ambatan Allah ne yanzu kuma zagin mutane ne da sufanci yan uwantaka ne yanzu kuma kulla gaba ne da sufanci soyayya ne yanzu kuwa kiyayya ce menene ya janyo haka saboda ainihin sufayen sun rasu waɗanda ba su san su ba ba su fahimce su ba tsakaninsu da su karanta littattafansu su suka hau kujerunsu to samuwar muƙaddamai maɓannata maƙetaka maƙaryata maƙiyata makwaɗaita shi ya janyo wannan amma asalin sufanci suna cewa kanat ala mujarradi siyami wal ana fi mujarradi da'ani biha asha al qawm bi khairin aisha fa suyyan ba'dahum ma'isha wa kanat tudahil kawkab al munira wal ana asbahat ha'idan asira isara la yu'lamu minha illa akalan wa raqsan wa jinan wa su'ala wa kanat ala al insafi wan nasiha fa hiya ala al israfi wal fadiha tu'rafu بالخلق والإيثار والآن بالهكد والإكثار sufanci a da tsantsar azumi ne yanzu kuma tsabar cin abinci ne da wannan ne manyan sufa suka rayu kyakkyawar rayuwa to yanzu kuma sai aka maida sufanci cin abinci kurum da yaudarar jama'a da sufanci in ka ga sufanci za ka ɗauka farin wata ne mai haske a sama yanzu ko sai suka mai da shi wata katanga gajeriya za ka yi ƙetare ta da ƙafarka sufancin gaba ɗaya a littafi ne yanzu a ɗauko ne a yi ta karantawa wanda ba su da alaƙa da sufancin kwata-kwata su ne sufaye in dai ba kai karatu irin nasu ba to ko mun intisabinka da sufanci ko mun gaskiyarka da amanarka to kai ba sufi ba ne su masu karantawa ɗin nan su ne sufaye domin kuwa a yanzu babu abin da aka sani a sufanci sai cin abinci da cin nama shan ataya, hawa manya-manyan motoci, shi rawa da waƙa da roƙon jama'a, shi ya sa munkirai suke surutu, suke ganin kamar sufancin ma wasa ne, a dinga kiɗe-kiɗe ana raye-raye ga maula ga roƙon mutane. Kuma da sufanci adalci, sufanci ya kafu ne akan adalci da yi wa al'umma nasiha, yanzu kuwa akan rashin adalci ne da kunyata mai zunubi, da su nasiha suke yau mai sabo. Yanzu ko ba ka yi sabon ba ma za a ƙaja a faɗa kuma a kunyata ka dan a wulakanta ka an san sufanci da ɗabi'u ne kyawawa da kuma isari ka zaɓi ɗan uwanka akan kanka yanzu ko sufancin ya zama ƙwafe da jifa a ƙullace ka a zuciya kuma a riƙa yi ma tabbata ya dako a nan tara kaifa ana jefa barkono a wuta Allah ya kyauta saboda haka daga cikin sufaye akwai waɗansu kuma su ma akwai maza akwai mata kuma ba su da adadi suna raguwa suna karuwa ana kiransu al-ahbabu al-ahbabu sunan su waliyai ne haƙƙin su ne Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cikin hadisul kursi yake cewa haqqan mahabbati lil mutahabbin fiya wal mutajalisin fiya wal mutabazilin fiya wal mutazawirin fiya a wata riwaya kuma wajabat mahabbati wato soyayya ta ta wajaba ko kuma ta tabbata ga masu soyayya cikina da masu zaune kekeniya cikina da masu taimakon juna cikina da masu ziyarce ceniya cikina ayar waɗannan waliyai ahbabu a ƙur'ani ita ce fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ‘yan uwa musulmi maza da mata duk ne sauraron mu yayi kokari ya shiga cikin waɗannan sahu na waliyai waɗanda ake kiran su ahbabu wato masoya su suna yin soyayya ne cikin Allah suna ziyartar juna ne cikin Allah suna taimakon juna ne cikin Allah domin kuwa duk wanda bai shiga cikin su ba to imaninsa abin tuhuma ne domin su waɗannan ahbabu su ne suke jibintar junansu don Allah suna yin soyayya cikin Allah suna yin gaba cikin Allah ba yadda za a yi su soka don wani abu naka ko iliminka ko kuɗinka ko mulkinka a'a suna son ka ne don kana son Allah ba yadda za su yi gaba da kai don kun haɗa neman aure kai baka aura ba su sun aura ka zo kana jin haushinsu kana gaba da su ko kuma dan kana neman wani abu baka samu ba su sun samu wannan ba zai janyo su gaba da kai ba ba za su yi gaba da kai ba sai ka ki Allah rannan ne ko uwa kuɗe uban kuɗe za su juya ma ba duk wanda bai zama haka ba kuma imaninsa ba zai cika ba har abada saboda haka ƴan uwa musulmi sai ni hattara mu daina gaba da juna dan ba masallacin mu ɗaya ba ko kuma ba aqidar ku ɗaya ba ko kuma ba zawiyar ku ɗaya ba ko kuma dan ba shehin ku ɗaya ba ko dan ba gidan ku ɗaya ba ko ba dan jinin ku ɗaya ba ko ba dan waye waye waye wata tsiya dai ga ta nan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba lillahi wa abgada lillahi wa aqa lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman duk wanda ya soyayya dan Allah ye gaba dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah hakika wannan ya cika imani wannan imanin sa ya cika cif cif kuma ranar alkiyama Allah ta'ala zai tsaye da wani bawa zai ce wa wannan bawa hal amilta li amalan qatu kai bawan Allah naga kai kokari kwarai da gaske shin ko zaka ga yani kai wani aiki danni ko da guda daya sai bawa yace kwarai ya ubangiji ya rabbi sallaitu wa jahadtu wa fa'altu wa fa'altu wa fa'altu ya ubangiji nayi sallah nayi azumi nayi jihadi nayi kaza nayi kaza ya dinga lissafo su ya dinga faɗin irin ayyukan alkhairi da yayi sai Allah tabaraka ta'ala ya ce zalika laka wannan duka ba nawa bane naka ne sai bawan ya ce ya rabbi fa ma huwa al-amalu allazi huwa laka ya Allah to a cikin ayyukan duka wanne ne aikin da ya shafe ka sai Allah ta'ala ya ce masa hal walaita fiya waliyan aw adaita fiya aduwan ka taba san wani mutum a duniya danni ka taba jibintar wani masoyina danni ka taba kin wani makiyina danni wato ka taba san wani ba dan kanka ba ha danni yake so ba idan yana son ka bane ka taba kin wani mutum dan yana kina ba dan yana kin ka ba wannan shine nawa saboda haka Allah ya kara mana soyayya waɗannan al'ahbab waɗannan wali sun kai wannan makami saboda isari ne sun zaɓi masoyinsu shine Allah akan komai da komai Allah tabaraka ta'ala kuma yana faɗi ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya'a sannan yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم sadakallahu alazim saboda haka ƴan uwa musulmi sai ne kokari mu shiga cikin wannan ziri na waliyai masu yin soyayya dan Allah masu yin kiyayya dan Allah an karbo daga Abi Darda ya Allah ya kara mar yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yab'athanna Allahu aqwaman yawm al-qiyamah fi wujuhihim an-nur ala manajir al-lu'lu' yaghbiduhum an-nas laysu bi anbiya wala shuhada فدفع عربي على ركبته وقال يا رسول الله سفهم لنا نعرفهم قال هم المتهابون من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله تعالى ويذكرونه هذا الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رنسوا ranan alkiyama Allah zai tafi waɗansu jama'a fuskokinsu na haske za a ɗora su akan kujeru na lu'ulu'u mutane suna kwaɗayin makamansu kuma su ba annaba bane ba shahide ba sai wani balaraban kawai ya zo ya durkusa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya rasulullah ka ce mutanen ba annaba ba shahide ba amma annaba da shahide suna kwaɗayin makamansu su fanta mana su dan mu gane su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce humul mutahabbuna sune masu san juna min qaba'ila shatta daga kabilu mabambanta yattanuna ala zikrillahi ta'ala waskurunahu in suka hadu ba za su zagi kowa ba ba za su bata kowa ba ba za su la'anci kowa ba za su ta ambatan Allah ne kawai in suka kare shi kenan su addu'a su tashi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس عبيدا وفرد كربه أبدا يا من لا شبيه له واقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آلي أسادي سند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين